الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata uku ga watan biyu watan safar shekara ta 1442 hijiriya wanda ya dace da 21 ga watan tara shekara ta 2020 miladiya muna darasi na goma sha shida a cikin tafsirinmu na alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na Sheikh Jafar Mahmud Adam rahimahullah da ke sabuwar gandu insha Allah yau za mu tashi a suratul hajji aya ta 66 kuma shine insha Allah karshen surar in Allah sa da yau za mu kammala sura insha Allah arama bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم Allah tabaraka ta'ala a ayoyin da suke a baya ya yi mana bayani dangane da ƙarfin sarautarsa da mulkinsa da isarsa da buwayarsa cewa inna Allah yumsiku samawati wal arda an tazula Allah shi ya rike sammai shi ya rike kasai wato ya hana su ragargajewa ya hana su faduwa ya hana su bacewa kuma ya hana su kaucewa idan Allah tabaraka wa ta'ala ya rike su rikon da ubangiji ya musu babu wani wanda ya isa ya rike sama da shi dan shi ya halicce su shi ya yi su wannan bayani ne akan karfin mulki da kudurar Allah a cikin halittarsa to sai kuma ya rufe bayani dangane da wata ni'ima wacce ta fi da aka yi bayani shine cike da alaka da rayuwarmu gaba daya Allah ya ce wa huwa allazi ahyakum Allah shine ya rayar da ku ai ba da an kuntum amwatan fi butuni ummahatikum Allah shi ya rayar da ku bayan da a mace kuke a cikin cikin iyayenku kai da kuntum ma'adumi na nema da ba ku gaba daya dukan nan da ko duk duniya gaba daya da ba kowa kowa an yi lokacin da da babu shi don haka Allah ya samar da shi to kaga wannan yana nuna kamar wato daɗin a mace kake tunda babu kai ta mutanen Nijar in mutum ya mutu sai a ce ya zama babu ya mutu kenan to Allah shi ne ya rayar da ku bayan da kuna mace a cikin cikin iyayenku kafin a busa muku rai ai kowa ya yi rayuwa a cikin cikin mahaifiyarsa da ba shi da rai amma Allah ya busa maka rai bai kudartihi da ikonsa da yake tattare shi a kanka sun mai maitikun sannan kuma shi ne zai da kashe ku ya kashe ku bayan qida'i ajalikum bayan ajalinku ya kare fi hadhihi alhaya a wannan rayuwa kowannen mu yana da lokaci kowannen mu yana da ajali jiransa kawai yake ba maganan wani yana da lafiya ba maganan wani yana da kuɗi ba maganan wani yana kan sarauta ba maganan wani yana da mulki ko ya tara ko yana yi bai gama ba ko yana nema bai gama samu ba kawai in lokaci ya zo shikenan idan ja ajalullah in ajalin da Allah ya shimfiɗa ya zo to babu jinkiri kowa yana tafiya ne akan lokacinsa ɗa yana iya riga ubansa mutuwa diya tana iya riga uwarta mutuwa kai wani ma a cikin cikin mahaifiyarta sa bayan an hura masa rai kafin ya fito ashe gaba ɗaya rayuwarsa a cikin cikin mahaifiyarsa zai kawai sai a ɗauki ransa wani abu sai Allah tabaraka wa ta'ala isasshe mai mulki wani kuma yana fitowa yana yin kuka ranar farko da ya fito kukan nan na farko shine kadai kukan da zai taɓa yi a duniya ko nonon uwarsa ma bai sha ba kawai sai a ce ya mutu kuma shi ma sai an tashe shi dole ne sai an tashe shi so ya kamata mutane su sani cewa Allah shi ke rayawa shi ke kashewa sun mayuhiyikum sannan kuma ya daɗa rayar da ku kaga kenan rayuwa biyu ake yi rayuwa farko da babu kai ha sai aka samar da kai ka zama jariri ko sai kuma ka ci gaba da rayuwa sai aka kashe ka saboda ajalinka ya yi to bayan an kashe ka shikenan ne za a daɗa rayar da kai قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل الله زي رايد ku wannan rayuwa rayuwar kiyama ne inda ba'afi lokacin da za a tashe mu wal hisab kuma a mana lissafi kowa za a dora shi akan sikeli ko a dora aikinsa akan sikeli a auna abin da ya aikata abu ne na sirri Allahu alam manzo Allah ya ce a hadisi sahihi zaka ga mutum kaya guda babban mutum inda za a dora shi a sikeli sai ya fi karfin sikelin yace amma wallahi za a auna shi la yazinu inda Allah janaha ba'udha a wajen Allah wallahi bai kai fufukin sauro ba zubewa zai kullum a auna shi shamfera ba wani nauyi fajiri kenan da ya rayu bai yi wa Allah komai ba mutuwa ta riske shi wani kuma za gan shi dan firit bai kai ya kawo ba sai nauyin sikeli in aka dora shi saboda an karar da rayuwar ana bin Allah su ne karatun ƙur'ani su ne salatin annabi su ne zikiri su ne tuba su ne kaza cin halal kiyaye dokokin Allah azumi sallah zikiri salatin annabi ha abubuwa na alkhairi yayi ta yi taimako kyauta duk abu da ya san zai samu kusanci da Allah yana yi da aka sai cika mai suke zasa innal insana lakafur Allah ce lalle dan adam mutum shine insan la kafur ay la kafirul juhud wal kufran li ni'ami rabbih lalle dan adam mai yawan musu ne ya musanta ni'imar da Allah ya masa ya butulce wa ni'imar da ubangiji ya masa ni'am kasira allati la tu'addu wa la tuhsa ni'imomi masu tarin yawa waɗanda ba za a iya kididdige su ba ba za a lissafa ba tabbas Allah da ya san mu ha ya fi kowa sanin halinmu ɗabi'a ɗan adam sai allah da ya halicce shi kuwa mutum ma da kake zaune da shi yau da gobe kake mu'amala da shi ka gane halinsa ba kai ka haife shi ba ba kai ka halicce shi ba ballantana allah da ya halicci mutum ku lura da wannan a rayuwa butulci na ɗan adam mai mutunci shine yake kyamar butulci wanda aka masa mutunci to har ya mutu zai ci gaba da tunawa da wannan mutunci amma akwai waɗanda ba su san mutunci ba kuma ba su da mutunci kana tare da mutum ya maka duk abin da zai maka na arziki ya taimake ka ya maka kaza ya maka kaza ya maka kaza wannan mutum ba ba Allah ba abubuwan da ya maka la tu'addu wa la tuhsa ba zai kididdigo ba zai lissafu ba amma insha Allah idan wani dalili ya- ya samu wani sabani ya shiga tsakaninku to a lokacin za ka gane wani mai mutunci ne ko bai da mutunci sai ya manta gaba daya da abin alheri da mutunci da aka yi masa sai ya- sai ya rikice wa idza khasama fajara ke rashin kirki ɗama yana iya yin ubansa kaga tsarewar dai butulci kenan akwai wani mun'im wanda ya maka ni'ima sama da mahaifinka amma wallahi mutum yakan waye gari ya yaki ubansa ke faɗa da ubansa ke kace-kace da ubansa kana zaune da mace komai ka yi mata ba abin da baka yi mata ba duk abu na ni'ima da mutunci da daraja da kimantawa ko me kai ba ma ita ba har yan uwanta ba yan uwanta ba har abokananta kai ba abokananta ba har makotanta saboda dalilin wannan matan duk kai musu mutunci kai duk wanda ya nuna inuwarsa tana karkata zuwa ga wannan matan kana masa mutunci a lokacin kana da wadata kana da rukun asiri sai Allah ya jarrabe ka da karayar arziki ko dan sarauta da mulkin da ake da shi ya kauce to in ba mai mutunci bane wannan matar to zaka ga rashin mutunci kuma yan uwan yan uwanta su guje ka saboda baka da kuɗi da ku da kana da kuɗi kullun gidanka a cike yake kullun kana ta baki saboda kana da shi amma yanzu baka da shi da haka sai sai a nuna maka rayuwa sai ka nemi mutum ka rasa to me zai zai a wajen ka tunda baka da komai haka ake fassarawa ita ma din ta zo ta yake ka ta tozarta ka ta wulakanta ka ta manta da abin arzikin da kai mata a da ba wai ita ba har uwarta da ta haife ta ma ta ci arzikinka ba uwar ba kadai har uban da ya haife ta shi ma ya ci arzikinka amma wallahi duk sun manta za su yaƙe ka su kyakketa ka ta yayyaga ka ta duk abin da za a yi in kaga ta zauna da kai ka tara mata 'ya'ya ne sai ka ji ana ma gaya maka ma ba ma sai an boye ba inda ba dan albarkacin 'ya'yan nan ba ma me zai zaunar da ni da a wajen ka saboda ba ka da kayan aiki da da akwai duwatsu da karafa a tattare da kai za ta zauna ba ka da shi ne wallahi to karka damu kada hawan jini ya kama ka ɗabi'a ɗan adam ne kuma ka lura ko mutane ma da ake mu'amala da su yau da gobe ai haka suke yi in ka ga ana haba haba da kai da waye da waye an ga akwai wani abu ne yayin da suka ga baka da komai zaka zo ma kai sallama kai tai ba za su amsa ba wani ya zo yana assalamu alaikum kai banza da shi ya dada wai shi ustaz assalamu alaikum har da wani ainihin ya fita da shi. ya ƙara bugawa sai wani ya ce ka da Allah mala an ji dan Allah malam an ji bai da darajar da za su ce wa alaikum assalam wallahi wani ko ba alaji ya zo ma yana cikin mota ma tintar glass ne ko ganin sa ma ba a yi ba ma ya zo wuce kawai sai aka kama wa alaikum assalam duniya kenan to jama'a mai mutunci shine yake mu'amala da kai dan Allah yana son ka ne dan Allah ba dan ka bashi ba kuma ba dan yana tsammanin zaka bashi ba kuma ba dan wata alfarma da yake tsammanin zaka saboda Allah kawai yake ba ko kana da wannan alfarmar ko baka da ita kawai masoyi ne tsakaninsa da Allah yake ka to Allah ya ce dan adam innal insana lakafur mai butulci ne wato mai jihut ne mai ƙaryata ni'imomi ne da Allahn da ya halicce shi ya yi masa ba to kuma sai ka yi mamaki don kai ya maka a mamaki to ai Allah ma da ya halice shi ya masa to kai kuma kai waye da ba zai maka ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kamar yadda muka ga wannan aya ta gaya mana wato dalilai masu girman gaske da ke nuna kudurar Allah tabaraka wa ta'ala a da kuma nau'i nau'i na ni'imomi da Allah tabaraka wa ta'ala da yawa bayansa kala kala kala an saukan mana da ruwa daga sama ƙasa tana bushe fatusbihul ardu mukhdarra ƙasa ta zama koriya shar ba da an kanat yabisa da a bushe take a gekashe Allah tabaraka ta'ala ya hore mana abubuwan da suke bayan ƙasa kamar da muka yi a sati da ya gabata muka yi ta muku bayani akan dabbobi duba girman raƙumi duba tsawon raƙumi kana tsaye fa raƙumi yana tsaye fa sai ka ɗaga kanka ka hango shi ka hango kansa amma kai ɗan adam ɗin nan zaka ɗauki wuka ka yanke shi ka fasa ƙashinsa ka cinye kuma ya maka da'a duba bujimi ya ci ya ƙoshi ya nuku amma haka za ka zo Allah ya baka basira shi kuma ya toshe masa basirar da za ka tarnake shi ka yi kama kama ka danne shi baya so ka sa masa wuka ka yanka shi duba jirgin sama duba girmansa amma dan adam dan kit da shi haka zai je danne danne itace wannan jirgin ita gudu sai lokacin da ya ga dama kuma ya sauke shi shine wasakhara lakum ma fil ardi Allah ya hore muku ya hore muku abin hawa ya hore muku arziki ya hore muku rayuwa Allah kuma ya hore muku jiragen ruwa wasakhara lakum al fulka litajri fil bahri bi amrihi wannan duk dan ya muku hidima kuma duk da haka din Allah ya rike sama bata rikito akan ku ba wa amsaka samaa Allah ya rike sama in ya ga dama zai iya sakinta saboda ai babu wata fila da ta rike sama yanzu nan da ku zauna a masallacin nan kuna kabbara ai kun san akwai filoli da rodi da ya rike wannan rufin inda ba komai da ba ni ma ba zan zo in zauna ba ballanta na ku kowa gaban sa zai kama saboda kana jin tsoron zai rikito ma amma duba yadda muke yawo mu je inda za mu je amma Allah ya rike sama ta daya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai duka gaba ɗaya fa babu fafila ba wata waya ba rodi ba wani ƙarfe kawai cewa Allah ya ku tsaya suka tsaya shine wa an wa amsaka sama'a kenan Allah ya rike sama an taka'a alal ardi illa bi idnihi illa bi mashi'ati sai da garin damansa Allah ya samar da ku da babu ku karewar ni'ima da fa babu kai ma da ba labarin ka duniyar nan ma ba a ma san da kai ba ma amma Allah ya kawo ka ka ci ka sha ka yi duk abin da ga dama a kira sallah ka ƙi zuwa sallah a ce a bada zakka ka ce bara ka bayar ba duk wata tsiya ka yi ai ka samu dama ne tunda an samar da kai Allah ya kashe wasu kai kuma ya raya ka Allah ya kashe wanda ya fi son sa akan mana shi ya fi son sa akan kai kai kuma ya barka kai kuma baka san Allah kuma ya barka rayu ni'imomin da Allah ya mana wayin ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ba za ku iya kididdigewa ba bayan sunan nan ta yi mana waɗannan bayani da muka karanta mun ga rahamar Allah da jin kayinsa to kuma sai Allah ya mana bayani cewa kowace al'umma kowace al'umma da ta gabata to kuma tana da shari'arta da Allah ya turo annabi ko manzo ya zo ya isar da saƙon Allah akan wannan al'umma din ya kau da kai dangane da abin da mushirkan zamaninsa suke yi kuma ya miƙa hukunci zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala saboda shine al'alimu bi kulli shay Allah ce li kulli ummatin ja'alna man sakanhum nasiku abinda ake nufi al'umma anan kowace al'umma ana nufin alƙawmun ladina ya dinuna bi shari'atin muayyana mutanen da suke addini suke yi wa Allah bauta da shari'a sananniya almansak ana nufin almanhaj waznan wa ma'ana almansak almanhaj almanhaj wa shari'a kowace al'umma mun ba ta tsari li kulli ummatin ja'alna mansakan kowace al'umma mun ba ta mansakan mun ba ta shari'a da za ta rayu a kai shari'a wanda da ita wannan shari'ar Allah yake so a yi wa mutane hukunci wanda za su bi fi aqidatihim wa fi mu'amalatihim Allah ya ce ai mun shar'anta wa kowace al'umma cikin al'ummomin da suka gabata wani tsari na shari'a da za su rinka tafiya a kai a wajen aƙidar su da hanyar rayuwarsu gaba ɗaya babu wata al'umma da aka samar da ita ba Allah bai bata ba shari'a illa sabani da aka samu na ahlul fatara wannan kuma za mu zo magana akai insha Allah tabaraka wa ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tu- ya zo Allah ya turo shi da alkur'ani a nan shari'arsa take annabi Musa Allah ya bashi attaura annabi Isa Allah ya hada shi da linjila da sauran annabawa mu kuma Allah ya bamu alkur'ani wanda shine muhaiminan alai yana gaba da dukkan littafan gaba ke daya so daga nan malaman tafsiri suke cewa duk wata al'ummar da ta riski shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko bi isatun nabi sallallahu alaihi wasallam in dai annabi ya riga ta zuwa to wannan al'ummar dole ne an tattabi'ahu ta bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan duniya za ta ƙara shekara dubu ɗari shekara biliyan to dukkan al'ummomin da za su biyo tun da dai annabi ya riga ya zo ya tafi to za su yi aiki ne da shari'ar wa shari'ar na muhammadu sallallahu alaihi wa sallama saboda li'anna shari'atahu hiya shari'atun nasikha lima qablaha shari'ar manzon Allah ta share dukkan wani shi wata shari'ar da ba ita ba kuma ita ce almuhaimina alaiha wasu suna ganin fassarar li kulli ummatin ja'alna mansakan ana nufin wato a gurin yanka kowace al'umma mun ba ta wurin da za ta je ta yanka yazbahuna fihi zaba'ihum taqarruban ila Allah tabaraka wa ta'ala aka fassara an-nusuk an-nusuk da bi ma'ana az-zabh yanka kenan um Imam Ibn Jarir Tabari a cikin tafsirin sa yayi bayani yace um aslun al-mansak wato a wurin zancen larabawa شين الموضع المعتاد الذي يعتاده الرجل ويعلقه لخير أو شر أسلم كلمة literal meaning na almansak shine wuri da dan adam ya saba yin wani abu na alheri ko na sharri kawai akan ce li fulanin mansakan ya ataduhu wane yana da wani abun da ya saba wurin da ya saba yana zuwa ko wani abun da ya saba yana aikatawa ko makanan yakshahu wa ya'lafuhu li khairin aw sharr to malamai sun yi sabani dangane da fassarar mansak din nan a mansakan kamar yadda ne muku bayani wasu suka ce ma mansak ma ana nufin idi ne wasu suka ce kenan kenan kowace al'umma mun ba ta idi wasu kuma suka ce almansak ana nufin zubar da jini kamar yadda na faɗa um, kenan kamar yanka da ake na ranar sallah kenan da sauransu maganganu dai masu tarin yawa amma da yawa abinda malamai suka fassara shine sun fassara mansab da shari'a li kulli ummatin ja'alna mansakan ai li kulli ummatin ja'alna shari'a kowace al'umma mun ba ta shari'a alkhasa wadda za ta bauta Allah da shi hum nasiku wato wanda za su bauta Allah da wannan ai ja'alna li kulli ummatin shari'atan tasiru ala ta'alimiha kowace al'umma mun ba ta shari'a da za ta rinka tafiya akan karantarwa kuma tafi akan karantarwarta fala yunazi'unnaka fil amr kada su rinka jayayya da kai a cikin al'amari wannan litartibun nahyi ne alama qablaha almunaza ana abin da ake nufi almujadala wal muhasama a daina jayayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me fil amr abinda annabi ya zo da shi min inda rabbih na tashri'atu da ahkamu shari'o'i da hukunce-hukunce kada a yi jayayya da annabi sallallahu alaihi wasallam kenan dai ma'anar ayar kowace al'umma a cikin al'ummomi da suka gabata mun ba ta shari'a da za ta bi da karantarwa tunda haka ne to kai ya muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka bi da kai da mabiyanka wannan shari'a da muka yi maka wahayi zuwa gare ka kuma muka umarce ka ka bi ta kada ka waiwaya ka waiwaici jayayyar masu jayayya dan Allah ce fala yunazi'unnaka fil amri kada kai waiwaici jayayyar masu jayayya cikin yahudu da nasara sun yi jayayya da Allah yahudu da nasara sun yi jayayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ka waiwaice su kuma fa ba za su daina jayayyar ba har duniya ta tashi kar ku dauka za su daina yi sun yi wa annabi kuma kuma ba za su ba za su kyale ku ba za su yi ta yi za su yi ta mujadala su ta kawo muku sharri su ta kawo muku barna su ta sa muku shakka a cikin addinin ku wani ya zo yake mun tambaya shekaran jiya irin yan atheist din nan atheist su ne mutanen da ba su yadda akwai Allah ba ya zo shi bai ma ko bai daɗe dai da musulunta ba suka haɗu da shi suke gamu cewa wai in ba an ce Allah mai tausayi ba ne na ce eh kwarai kuwa yana da tausayi ya daɗa maimaita na ce eh kwarai kuwa ya ce to me yasa ya yi wuta me yasa bai aljanna kaɗai ba ka ji fa in wai Allah yana tausayi to me yasa ya yi wuta ya yi wuta ya yi aljanna bai haƙura da aljanna kaɗai ba kuma don me yasa zai ƙona wani sai na ce haka ne lalle Allah yana tausayi yana tausayi babu shakka wutarsa ma tausayi ne da adalci aljannan ma tausayi ne da adalci bayanin shi ne Allah saboda jin ƙayinsa da tausayinsa da ya halitta sai ya ce yana son ga hanyar da za su bi ga hanyar da za su bi ya ce akwai hanyoyi guda biyu imma shakiran wa imma kafura akwai hanyar wuta akwai hanyar aljanna na ce akwai wanda ya taba gaya maka annabi ya ɓoye hanyar wuta bai yi bayanin ta ba to Allah ne ya ce ka yi musu bayanin duk wanda ya bi wannan hanyar to shi dan wuta ne duk wanda ya bi wannan hanyar to shi kuma dan aljanna ne na ce annabi ya yi ko bai ya ce ya yi da ya yi bayani sai ya ce idan mutum ya yi kaza zai shiga aljanna in ya yi kaza zai shiga wuta sai ce kuma ya ba ku choice ya ba ku zaɓi in ka ga dama ka bi dama in ka ga dama ka bi hagu amma akwai inda za ka tarar gidanka a hagu akwai kuma gidanka a dama akwai adalcin da ya wuce wannan kuma akwai tausayin da ya wuce wannan na ce yanzu ko mu a yau da gobe ba malami a lattara a jami'a ba yana zuwa ya karatu ba ya karantar ya karantar ya yi bayanin daidai in an tambaye ku kaza kaza ne in an yi kaza kaza ne solvin matsaloli ya yi bayani sannan daga baya kuma sai ya zo ya jarrabawa in ya jarrabawa sai ya sa amsa ta daidai da ta kuskure dan ya gane wa ya yi karatu wa ya gane karatun wa ya ba abin da aka faɗa in ya zaɓa ya ci dole ya bashi in ko ya zaɓi banza dole ya ga banza ko ba ka bane ba an yarda da jarraba a duniya ko ba ana jarraba a duniya ba to me yasa Allah bai zai jarraba ba wallahi masal ala har da kari obama dan uwa ce ana yi ina fatan kuna fahimta to irin waɗannan maganganu na musanta ni'imomin Allah ko musanta samuwar Allah dan a sa mutane shakka haka suke sponsorin mutane suna nan dubun dubata kuma akwai misalan dan ba a kansu muke ba wadda mulhidai mabarnata suke kawo don su sa mutane shakka akan me su sa mutane shakka akan wato a samuwar Allah da kuma tausayin Allah ko kuma jin kai Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce wad'u ila rabbik ya nuna masa abin da zai kai kira zuwa ga ubangijinka innaka la'ala hudan mustaqim lalle kai kana shiriya wato wacce take madaidaiciya ka kira waɗannan da suke jayayya da kai fi ma ji'tahum bihi min al-haqqi abin da ka zo musu da shi na gaskiya kuma ka kira wasunsu tare da su su daina wannan al-mukhasama da al-munaza'a da al-mujadala ka kira su ila dukhuli fil islam su shiga musulunci فإنك على الصراط المستقيم للي كي كان كان هنيا وتكي تديدي لا إعوجاج فيه ولا التباس باب كوتشي وباب شاكو ديوا سنة الله تبارك وتعالى يي بياني دنغني دا ميكا ما تي أنا نعم
وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون نعم الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون Allah ya ce wa in ja da luka mana in sun ci gaba da yin jayayya da kai kuma sanda ya ce kar a yi musu da shi ko fala yunazi'unnaka fil amr to in har sun yi jayayya da kai din suka ci gaba da yin musu da jayayya da kai to faqulillahu alam bima ta'maluna ka gaya musu Allah shi yafi sanin abin da kuke aikatawa ai wa in abau in sun ki illa mujadalata ka ba'da an zahara alhaq sun ki sai dai sai sun yi musu da kai bayan gaskiya ta bayyana ka tabbatar musu da hujja to ka gaya musu ya kai wannan manzo al'amari na sallallahu da ni da ku gaba ɗaya na wajen Allah shine ya tawalla hukumu baini wa bainakum zai dauki nauyin hukunci tsakanin ni da ku ranar tashin alkiyama dan shine al'alimu bi hali wa halikum shi ya san halina kuma shi ya san halin ku gabaki daya wannan jumla ta wannan aya tana nuna mana ashe dai kafirai suna dogewa su ci gaba da jayayya da musulunci su ci gaba da jayayya da gaskiya ba da an ta bayyana lahumul haqu bayan gaskiya ta bayyana gare su amma taurin kai da nuna kifadi da kuma karya wato so a karya lagon musulunci za su ci gaba da yin musu da jayayya sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya yi bayani ya ce Allahu ya hukuma bainakum Allah shi zai hukunci tsakaninku ayyuhal muslimuna wa baina ha'ula'il kafirin ya ku musulmi da ku da kafirai akwai hukunci da Allah zai tsakanin ku ranar tashin alkiyama yawmal qiyamati fima kuntum fihi abinda ku akan abinda kusance fihi fi duniya a cikin duniya taktalifuna kuna yin sabani min amri hada dini na kan wannan lamari na addini daga nan idan Allah ya hukunci a lokacin ne ya tabayyana man huwa alal haqq wa man huwa alal batil wanda yake kan gaskiya zai bayyana wanda kuma yake kan ƙarya ma zai bayyana ranar tashi alkiyama kuma wasu yujazi Allah subhanahu wataala kullu fariqin bima yasahiquhu Allah sai yayi sakayya ga go ga kowane bangare da abin da ya cancanta min sawabin aw iqabin na lada ko kuma hukuma sannan sai Allah tabaraka wataala ya rufe ainihin wato waɗannan ayoyi da ƙarfafa cewa shi fa shine ya fasan komai ba wanda ya fi shi sani mai Allah ya ce ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير يتي ألم تعلم أن الله ديديك لقد علمت أي كاسني يا كيوانا منزوف wata yakanta sallallahu alaihi wasallam kuma ma kana da yaqini anna Allah lalle tabaraka wata'ala Allah kenan ya alam ma fi samawati wal ardi ya san abin da ke cikin kasai kuma ya san abin da ke cikin kasai aya sammai la ya'zubu an ilmi mithqala dharra ba abin da yake koya a cikin ilimin Allah ko da kwayar zarra ne abin da ke cikin sammai duka Allah ya sani abin da ke cikin kasai duka Allah ya sani min aqwalin aw af'alin na maganganu ko na ayyuka babu wani aiki da za a yi a duniya Allah bai san da shi ba babu wani abin da za a yi a sama Allah bai sani ba ba abin da za a yi a ƙasa Allah bai sani ba komai ya sani kyafta idanka da kake Allah ya sani balci yake baka daman ka kyafta adadin numfashinka Allah ya sani adadin abin da zaka ci Allah ya sani adadin makwarwarka a duniya Allah ya sani babu wani abu naka da Allah bai sani ba tabaraka wa ta'ala so shine masanin komai tabaraka wa ta'ala inna zalika lalle wannan abin da muka ambata muku na daga hukunci tsakanin mutane da wannan ilimi da Allah yake da shi dangane da rayuwar 'yan adam da duniya gaba daya alallahi yasir ai abu ne mai sauki hayyunan a wajen Allah lahul khalqu wal amru shike da halitta shike da al'amari shike da umarni tabarakallahu rabbul alamin Allah albarkatunsa sun yawaita shine ubangijin talikai sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya wofantar da kafirai ya aibata su a ayoyin da alaran ma zai karanta mana nan gaba akan jahilcin su yayin da suka bauta wa wani Allah wanda bai zai musu amfani ba kuma bai isa cutar da su ba ba su kadai ba duk wanda ya kuskure ya rungumi shirka ko ya rungumi bauta wa wani ba Allah ba ya ki bauta Allah to yana cikin wannan layi Allah kiyaye sai Allah ya ce mai ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير Allah ya mana bayanin halinsu ai waɗannan mushirkai da suke jayayya da kai ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallama bima ji'tahum bihi min indi rabbika suna musu da kai akan abin da ka zo da shi daga ubangijinka sai su bar gaskiya su ki gaskiya su sun ki su bautawa Allah hakikanin bauta masa amma gashi nan waya abuduna min dunihi suna bautawa wani min dunillahi suna bautawa wasu abubuwa waɗanda ba Allah ba malam yunzil bihi sultana irin abin da Allah tabaraka wata'ala bai saukar da wani dalili na ji ko dalili na gani ko wata hujja ha akan wannan bauta ba wa ma laysa lahum bihi ilmun sannan kuma suna bautawa abin da ba su da ilimi a kansu malam suna bautar malami na zilbi sultana wannan nafiyun ne da ya yakuna lahum dalilun sam'iyyun ala ibadatiha an kore suna yin bautar abin da ba su da dalili sannan na biyu an kore suna yin bautan abin da ba su da ilimi a kai ba su da dalili akali ala ibadatiha an gane ko Allah ya kawo yi tankirin sultanan da kuma ilm ma'ana ya kawo sultan na kira ilmin ma na kira littaklil ha ma'ana la dalila lahum aslan aslan ba su da wani dalili kwata-kwata la min jihati sam'i wala min jihati al ko aji ko a hankali babu amma duk da haka saboda kafiri kafiri ne arne arne ne amma sai ya bauta wani ba Allah ba ka zo kana bautar itace ka zo kana bautar dutse ka zo kana bautar rana ka zo kana bautar wata ka zo kana bautar ra'ayi ka zo kana bautar devil kana bautar shaidan wa ya'buduna min dunillahi ma lam yunzil bihi sultana wa ma laysa lahum bihi ilmun Allah ya ce wa ma lizalimin min nasir azzalumai Allah ya ce su azzalumai ne lalle azzalamai ba su da mai taimakon su wannan tahdidun ne bi su ilmasir wannan an tsoratar da mummunar makoma da kafirai mushrikai za su samu ranar tashi alkiyama kuma zalimina azzalimai waɗanda suka sanya bautar wani Allah ita ce bautar su suka canja bautar Allah suka maida ita ga wani Allah ba su da wanda zai taimaka musu in Allah ya zo yi musu ukuba ranar tashin alkiyama li'annahum bi sababi ibadatihim li ghairillahi qad qata'u an anfusihim kulli rahmatin wa maghfirah saboda su bautar da suka yi wa wani Allah sun yanke duk wani sababi na rahama na jin kai da gafara da tausayi da Allah zai musu tunda suka bauta wani ba Allah ba ai sun toshe kofar wannan kuma sai dai azaba za su game da ita sannan Allah tabaraka wa ta'ala yayi mana bayani bayan wannan ɓata tasu ta bautar wani Allah to kuma suna da wani laifin wanda yanzu malam zai karanta mana a nan gurin ya koyan uwana kullum in aka ce bauta wa wani Allah ba ku daina fa tunanin mushrikai na da a can da suka bauta wa gumaka kadai a yanzu ma fa akwai masu bautar wani Allah akwai wanda ba su kare ta Allah shi shi kadai ba amma fa wai suna sallah suna shirka suna hada Allah da wani mutum ya zo yana nema abin da ba wanda zai bayar sai Allah amma ya yana nema a wajen dan adam kamar masu neman mulki suna bin bokaye addu'a ibada ce duk wanda ka je ka roƙe shi kamar ka masa bauta ne ka je kana neman boka ya baka kujerar wata mulki ko sarauta ko bunne-bunne ko neman sa'a ana nema a wajen wani Allah shekarun jiya nan wani uwa ya kira ni a waya wata jarrabawa ce ɗalibai suke yi likitoci in sun je sun yi karatu a ƙasashen waje sai su dawo gida nan Najeriya sai an musu jarrabawa to sukan zo a jaraba wasu su faɗi wasu ci wasu faɗi wasu ci ko kuma jaraba irin ta promotion a wajen aiki ka san malam saboda lalace wannan al'umma sukan ɗauki bukatunsu su kai wani ba Allah ba kai da kake da goshin da zaka yi kiyamun laifi da daddare kai da kake da qur'ani izu sittin da zaka karanta kai ta wasuli da shi ba za su karanta qur'anin mu ba za su sallah da daddare ba sai su je su ɗauki bukatunsu sai su je su kai wasu su ce a duba musu ci in babu a sama musu cin wani likita ya kira ne ya ce ya ga abokanansa suna yi ana ta bunne-bunne ana hada kuɗi ana yanka jakuna ana binnewa ana zuwa ana kai wa bokaye kuɗi wai dan jarrabawa wai a ci jarrabawa aikin da kama fara shi ba amma wai zai je ya yi binne-binne don ya ci jarrabawa saboda lalacewa da rashin akida ko mutum yana harkar kasuwanci sai a sa ya je bi bokaye maimakon a hada shi da Allah da zai bauta masa ya bashi sai a raba shi da Allah sai a hada shi da wannan Allah akwai masu bautar kabari akwai masu bautar kabari akwai masu bautar shedanu shedan ne Allah su duk abin da shedan yace shi za su yi amma abin da Allah yace ba za su yi ba kaga wa ya'buduna min dunillahi ma lam yunzil bihi sultanan wa ma laysa lahum bihi ilm wa ma lizalimin min nasir to shine Allah tabaraka ta'ala ya faɗi wani laifin da suke yi bayan nan arama mai suke kuma وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير Allah ya ce wa iza tutla alaihim ayatuna yayin da aka karanta musu ayoyin mu su dai waɗannan bayyinat ayoyin mu inji Allah bayyanannu sun fito fili tar sama da rana haske dalla dalla ayatuna bayyinat in aka karanta musu ta'arifu fi wujuhil ladina kafarul munkar ana karanta musu zaka gane inkarin wannan ayoyin a fuskokin waɗannan kafirai ta'arifu fi wujuhil ladina kafarul munkar yani ta'arifu anta kai manzo ana karanta musu ayoyin nan zaka ga daga fuskan su zaka ga suna kin abin shine munkar wato suna kin wannan ayoyin da aka saukar kamar dai ka ga mutum gaskiya ne ka ga daga fuskarsa bai karba ba mu ma ai muna iya ganewa ka zo kana mutum bayani na gaskiya sai ga daga fuskarsa kawai da ƙyar za ka ƙarasa ko ba ka bane ba bai karba ba bai yadda ba amma in mutum ya karba akwai alamar da zai nuna maka ya karba wannan kana iya ganewa akan ƴaƴanka kana iya ganewa akan matanka kana iya ganewa akan abokananka kana iya ganewa akan kannanka da ƴan uwanka da kowa da kowa yayin da ka jefa masa gaskiya sai bai karba ba in ka koma zaka ce ai daga ganin fuskar sa na san bai amshi zancen nan da aka yi masa yace kai manzo idan ka karanta musu waɗannan azzalumai ka karanta musu ayoyi na addallatu ala wahdaniyatina wa qudratina ayoyin da suke nuni akan kadaitukan mu da ikon mu take zaka ga fi wujuhil ladina kafarul munkar wato zaka ga fuskokin su suna inkari suna fushi almunkar din nan inkari musantawa almunkar din nan zaka iya fassara shi da fushi ta'arifu fi wujuhi alladhina kafaru almunkar zaka ga wato fushi a fuskar waɗannan kafirai da bacin rai wal karahiyya wal ubud da ki da turbuna fuska saboda sun ji kai Allah ce ya kaduna yasfuna bil ladina yatluna alaihim ayatina kai sun kusa kamar sa damki shine yastuna dan kalmar yastuna abinda suke nufi wato a a a a danki mutum kamar za su kama mai karatun su masa shegen duka ko kuma ya kaduna yastuna kamar sa likito su fado su dirka su dira akan wanda yake karanta musu ha wannan ayoyi laraba sukan ce sata fulanin ala fulan إذا بطش به بضرب أو شتم أو سرقة أو ما يشبهه فطا فلان على فلان idan mutum ya danki wani da duka ko kuma ya zage shi ko na makamancin wannan to akan ce ya tsona ko saba alaihi ko mutum ya dirka ko ya dira akan mutum saboda tsabar kiyayya da gaba ka ji zaka ci kuikuye shi abinda ake nufi ya kaduna fauka zalika yabtashuna yabtashuna bil mu'minina alladhina yatluna alaihim ayatina ai kama mu'mine suke wadanda suke karanta mana suke karanta musu ayoyin mu su kama su su yi musu azaba suna musu ta'addanci su zage su wani lokacin a dake su wani lokacin ba sa so a karanta musu qur'ani sayyidina abubakar sai da aka kai kararsa dan me yasa zai zo yana karanta qur'ani ana ji wai ya zo yana karatun qur'ani sai 'ya'yan kafirai da matansu suka zo suna makalewa suna ta saurara suna ji iyayen suna zagi suna cin mutunci su kuma 'ya'yan sun zo sun makale kamar yanzu ne ai daga ma- da makiya Allah suke hana a ji sunna ai a ji karatun sunna a ji karatun aqida da tauhidi su sai su je suna zage zage sai kuma ƴaƴansu da matansu kuma sai ga suna bin malaman suna fatawa ko suna saurara suna jin bayani dalla dalla in an ji in an jiyo su za su sai a ce a ce aka ce aka ce aka ce su suna faɗa kar a saurari gaskiya ‘ya'yansu kuma da jelarsu gaba ɗaya tana jin gaskiya wani yaro ne babansa yana adawa da wani malamin sunna adawa ta fatar hankali yaro ya zo wata ran za su tafiya da uban ya ɗan ɗauko kasar ya saka karatu irin za a yi tafiya za a je ko ɗaurin aure wani gari ya ji ana tsoho ya ji ana jan ayoyi da hadisai ana fasawa dalla dalla da buga misalai sai yaron da gangan haka sai ya dan kashe rediyo sai uban ya ce a kunna mana kunna kunna ya kunna yaron ya ce alhamdulillah sako ya yi kenan ya ji karatu ya ji karatu ya ji karatu shi fa tsohon fa aduwi ne ladudi maƙiyin sunna mai fada da malaman sunna amma ya ji karatu amma bai san waye malamin ba ita gaskiya malam daga zuciya take fitowa Allah yake jefa ta cikin zuciya kalamul qalbi yaqa fil qalbi haka suke cewa zancen zuci sai kaga ya fada cikin zuciya sai da aka gama karatu kasa ya kare shi da juyawa sai ce wai wannan ko wani malami ne wannan abin nan sai yaro ya shiru yana jin tsoron ya faɗi sunan malamin sai ce waye wannan haka ka karatun nasa akwai daɗi sai ce baba ai jafaru ne ai yace jafaru to da kuma an tsine mas- an tsine wa jafaru an ce jafaru wahabi ne an ce jafaru dan izala ne an ce jafaru dan kaza ne an ce jafaru kaza ne yace yanzu jafaru dai wannan ya shiru tun da ya gaya masa da ya tagumi bai sake magana ba ya ce daga nan na zo gida zan yi wanki sai in kunna kaset kawai in ta yi ko wannan in yara suna tsalle tsalle kai ku tafi kuma mu guri karatu ya yi fara shiga yana rasa to shi ne wai balarabe yake cewa wai al- al-insanu aduwwu ma jahilahu shi mutum wani lokacin abokin gaban abin da bai san shi bane haka aka yi ta yau manzon Allah da ba a san shi ba malam aka yi ta faɗa da shi jifa jifa duka karya haƙori fasa kai sun ce mahaukaci ne sun ce matsafi ne sun ce kaza sun hana a saurare shi yana abokan ya zo yana zuba karatun qur'ani yana tilawa yana karatu yana karatu malam yayan arnan nan sai su zo su kewaye suna saurara alqur'ani ne wani arna ya ce shi fa a duniya ba abin da yake jin daɗi irin kira'a wallahi in an kunna kiɗa sai ce a kashe amma da an bin duk gidan rediyon da ake sa karatun qur'ani shi kuma sai kunna amma fa arne ne na ce ku bashi a juri dai zuwa bakin rafi ai wata nan za a sha ruwa to Allah ya bamu labari makiya Allah kamar subhanallah sa sa kama masu karanta ayoyin Allah su yi musu azaba kuma ma sun kama din Allah ya ce gul afa unabbikum bi sharrin min zalikum Allahu akbar Allah tabaraka wa ta'ala ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa waɗannan at-tughra waɗannan masu girman kai waɗannan kafirai ala sabili tahdidi wal wa'id dan yi musu bayanin narko akan abinda wato zai juyar da su akan abinda suke na tsaya qul ga ya musu afa unabbiukum bi sharri min zalikum ay qul ayyuha ar-rasulul karim li ha'ula'i adh-dhalimina gaya waɗannan azzalimai ala ukhbirukum bima huwa ashaddu alaman in ba ku labari akan abin da yafi tsananin radadi sama da bakin cikin ku da bacin ran da kuke nunawa ga wanda yake karanta muku ayoyin Allah da kuma himmatu wanda kuke yi ku rikito a kansa ko ku yi masa azaba ko ku kama shi ku dake shi in gaya muku abin da ya fi wannan tsanani ai yanzu a nan duniya ne ko kuke jin bacin rai kuke ganin kucewar shine ku yi azaba ga mai karanta ayoyin Allah bakin cikin ku da damuwar ku ji ana karanta ayoyin Allah kun ina so kuna so in gaya muku abin da ya fi wannan bi sharri min zalikum yace annaru wa'adaha Allahu alladhina kafaru akwai wuta tana jiran ku wuta ranar da kuka shiga wuta ranar ne za ku san kun yi bakin ciki kuma ranar ne za ku gane cewa lalle bakin cikin duniya da kuka yi na sauraron qur'ani ko na kin sauraron qur'ani to wasa ne in kun shiga cikin wuta wa'ada Allahu alladhina kafaru Allah yayi alkawari ga waɗanda ainihin wato suka kafirce wa'adahum bidukhuliha za su shige ta kuma za su ji zafinta wa bi'sal masir tir da makoma masiru ha'ula'il kafirina wato ainihin wato makomar waɗannan kafirai sannan Allah tabaraka wata'ala ya kira mutane wato dan ya yi musu bayani cewa duk waɗannan alloli da ake bautawa ba Allah ba gumaka da ake bautawa ba Allah ba fahiya batila ƙarya ne kuma wallahi ba su isa su yi komai ba duk wanda yake bauta wani ba Allah ba yana bautar ƙarya kuma ya kama iska ya kama shirme bai isa ya masa komai ba ka rike Allah ka huta duk wanda ya rike wani ba Allah ba ya wallahi wanda ya rike kura ma ya fi ka tabbas wanda ya bi iska ya rungume ta haka wallahi ya fi ka tabbas ya fi ka garanti ka rike Allah ka huta ka zama mai aqida mai kyakkyawan tunani mai Allah ya ce يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز Allah ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane duriba masalun fastami'u la an buga misali an buga misali ku saurari misali abin da ake nufi da misali shine ashabih wan nadhir an buga muku wani misali da yayi kama da wani abu da kuke aikatawa waye buga misalin Allah ne ya buga misali wai me amfanin buga misali malamai suke cewa inna ma tudrabul amsal ana buga misalai ne wato li idahil ma'ana al-khafi dan ayi bayanin ma'anar abin da ya buya idan ka yi bayani ba a gane ba sai ka dan buga misali kana misali su ce eh to sun gane to duri ba masalun fastami'u la ana yin misali ne li taqribu shay a matso da abu al ma'qul min shay al mahsus abin da yake a hankalci ake iya gane shi yanzu an buga misali sai aka kamar gashi nan za a taba shi ana buga misali ne li ardil ghaib ala ko fi suratil mushahid al mushahid abin da yake a ɓoye tsabar bayani da buga misali sai ga kamar gashi a gabanka kenan ana buga misali ne don saƙo ya shiga cikin zuciya a gane Allah ya ce duri ba masalun fastami'ula innal ladina tad'una min dunillah kun ga waɗanda kuke kira ba Allah din nan ba lan yakhluqu dubaban ba za su taɓa iya halittan kuda ba wala wujita ma'ula ko da za su yi taro na dangi akan halittar guda ɗaya duk duniya su haɗu don su halicci guda ɗaya ba su isa ba wannan zubab ismu jins ne haka laraba suke ce da shi ismu jins wahiduhu in zubaba ake cewa ana nufin ɗan ƙaramin abu ɗan ƙwaro da za ka iya dankarsa ka riƙe shi kuma tashi yake kamar sauro ma da waye sauransu waɗannan da kuke bautawa waɗanda ba Allah ba wallahi ba su isa ba da za su haɗu ga baki ɗaya su halicci ko da ƙuda ɗaya ko sauro ɗaya ko wani ƙwaro ɗaya mai kama da ƙuda kuma da duk za su haɗu da basirarsu da ƙwaƙwalwarsu da tunaninsu da wayewa ɗinsu ba su isa ba yanzu kafiran duniya suke faɗa da Allah suke faɗa da musulunci in suna so su nuna wa mutane Allah ba Allah bane ko babu Allah ba wani ya zuciya mana ya halicci a bera guda ɗaya su haɗu da kamfanoninsu ga baki ɗaya ba sun jirgin sama ba ba sun yi jirgi ma da bai da